بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 27 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da takwas ga watan januwari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي mai sakayya da alkhairi wannan martani ne ɗaya daga cikin dakarun sunna ya yi ma wani zindiki da ya rubuta littafi domin cin mutuncin sahabbai 'yan hannun daman annabi da kuma iyalan gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama a wani ƙazamin littafin shi da ya sanya mai suna Mahatadait shi ne mala ya ce alintisar gafa kai ɗauki kai agaji lissahabi ga sahabban annabi wal'al da kuma iyalan gidan shi miniftira'at daga ƙere-ƙeren ƙarerai na assamawi na Dr. Tijjani assamawi abdal wanda yake cikakken ɓatacce wannan shine kashin farko arraddu alaihi fi kitabihi na maida mai da martani a littafin da ya rubuta mai taken thumma daito wai yanzu ne na san na shiryu yana da littafi mai suna a shia hum ahalus sunna yana littafi fasalu ahalad dhikr yana littafi mai suna la'akuna ma'as sadiqin malam diye masa raddi Allah mai sa kai da alkhairi kuma zaka zo ka ji kamar yadda malam ya fara bayyana wa muqaddimar littafin yace korewan adalci in kana son kai ma wannan mutum kawai ka ce jahili ne kun gano wannan da kyau ko kai adalci kai insafi a matsayinka na mutumin kirki to kawai ka ce jahili ne ya faɗi maganganu na ɓatanci to an maida mai da martani to wannan duk muqaddima ne shimfiɗa da sharan fage da mala ya ce zai kawo mana a cikin wannan littafi kuma shimfiɗan yana ƙoƙarin nuna maka suwaye in shi'a me matsayinsu akan mahadici me matsayinsu dangane da littafin Allah me matsayinsu dangane da manzon Allah me matsayinsu dangane da sabon annabi to in sun zo sun faɗi maganganun da suke faɗi dama ka san matsayinsu dama za su aika ina fatan mun gane wannan da kyau Allah shi kiyaye amma ka ji ana kawo mutum cewa littafinku wane ya ce littafi kaza wai ya kasa zuwa ya jarinta ya ce shi dai a nuna mai littafin nan don Allah ya gani ya je ya samu imami na kolo-kolo wanda yake da littattafan ya ce nuna mashi in imamin shi na nan kusa bai da shi kun gane wannan da ke ku ana ku bugun na Iran sai a nuna muku sai ganin shin ƙarya ne wannan addini ne kun gane wannan ba ku ji a karatun mana littafin as'ilatun qadar shabab shi'a ila al-haq inda malai ya kawo irin yanda ake samun karo da bigegeniya da bagayya tsakanin nassoshin hadisansu da labar wannan ya zo ya gina wancan ya zo ya warware wannan ya gina wancan ya warware sai suka ce kai anya dole a zo a yi at-tashih a gyara abubuwan a yi ta'wilin mukhtalaful qarirai ko ta'wilin mukhtalaful akadib wai a zo a hada qarirayen waje ɗaya su daina saba har yau sun kasa yi wallahi har yau ba zai yiwu ba dan ƙarya ne ba daga Allah ba ne wannan ya sa da yawa daga cikin limaman shi'a na duniya suka tuba suka bari wannan ya sa suke da damuwa don menene me ya faru aka waye gari mutanen suna ta barin wannan addinin Allah madaukin sarki ya fahimtar da bayan shi a duk inda suke su gane batan shi'a su rungumi shiryan addinin musulunci mala yana kan yi mana bayani dangane da irin matsayin su 'yan shi'a dangane da alkur'ani mu'ujizan mu'ujizozi menene aqidansu dangane da wannan sako wanda yake alkhalid wanda annabi ya zo da shi wanda aka kalubalanci duniya kaf da cewa su zo da irin shi in ba ga tsoro ba suka gagara suka kasa aka kore su sai aka sassauta ƙalubalantan cewa su zo da surori irin shi amma ƙwaya goma wannan ma ya masa tsauri su gaba za su iya ba Allah ya ƙara sassauta masa ƙalubale da cewa ai su zo da irin shi kaman a sura ɗaya tallin tal suka kasa Allah ce fa illam taf'alu in waɗannan ba su iya ba walan taf'alu har abadan abidina babu wanda zai iya faufau sai ce fattakun narar lati wa kodu hannasu wal hijara wa iddat Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kuma Allah ce shi ya saukar da alkur'ani kuma shi zai ba alkur'anin kariya amma abin ta kai ci waɗannan mutane suka ci alkur'anin bai samu wannan kariyan ba saboda cin mutunci ga Allah ƙaryata Allah domin sa shakka dangane da littafin Allah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya ƙorin mufid na kilan ijma'ahum wani malami ne daga cikin malaman shi'a wanda mun gabatar da tarihin shi mufid ya faɗi yana mai ba da labarin cewa dukkanin 'yan shi'a sun haɗu sun yi ijima'i ala zalika a kan cewa alkur'ani bai cika ba an canza an rage an ƙara an birkiɗa akwai kwangaba baya haka suka riya suka ce dukkanin limaman shi'a na da da na yanzu sun yadda da haka malam ya ce khilafahum lissa'ir firaqil umma wannan aqidan nasu ta saba ma sauran kungiyoyin musulmi fi hadhihi al-aqida dangane da wannan muguyyar aqida da suke tabanni na musun alqur'ani wattafaqu ay al-imamiyya mufid yace dukkanin limaman imamiyya al-ithna ashariyya sun haɗu cewa anna a'immatad dalal cewa limaman nan na bata khalafu fi kathirin min ta'alifil Qur'an sun kawo saɓani dangane da duk wani bige-bigen alkur'ani da aka yi wacin da ahalus sunna ne suka zauna mabiya manzan Allah su abubakar da Umar da Uthman suka tabbatar da an rubuta alkur'ani an kashi ko'ina a ƙarshe-ƙarshen nan kuma sarki Fahad shi ya ɗauki gabaran a buga wannan alkur'ani a yaɗa shi ko'ina a duniya wasu suke cima in matar dalal kun gano wannan da kyau ku wa adilu fihi an mujibi tanzil aka waye gari sun shagide don gane da yadda alkur'anin ya sauka wa sunnatin nabi alaihi wa alihi wa sallama kuma wai bai cib da yadda sunnan annabi take ba malam ya ce wa ajmatul mu'tazila wal khawarija wal murji'a wa ashabul hadis ala khilaf al imamiyya malam ya ce kaga hatta mu'tazila kasancewansu batattu da khawarija kasancewansu batattu da murji'a su ma ‘yan uwan ɗayan ne wa ashabul hadis da tawagan manzan Allah dukkaninsu sun haɗu sun saba ma wannan aƙida na imamiyya fi jami'i matahu cikin waɗannan abubuwan da muka lissafo gaba ɗaya ka karanta littafin awa'il al-maqalat shafi na 49 jama'a mun fahimci wannan da ku waɗannan mutane haka suke wai ji alkur'ani ana sa a gaya maka wai limaman bata ne suka rubuta shi sauraka duk abin da ke ciki bata ne karka yadda kuma an jima sai ya ce ku zo zai muku tamsiri malai ce wa inna min al adillatil qawiyya lalle yana daga cikin dalilai masu karfi wal barahinal jalliya da kuma dalilai waɗanda suke na karara wal amthilatil hayya da misalai waɗanda suke masu rai ne التي تقطع برسوخ هذه العقيدة في نفوس الرافضة سنة تبت الدكبون ون مغير الدعاء da ke nuna musun alkur'ani kai tsaye wannan aƙida ne da ta kafa jiyojinta a cikin zukatansu aƙida ce wacce suka shata suka ƙoshi da ita aƙida ce wanda duk wani ɗan shi'a da ka sani a duniya to bai da alkur'ani ba sai dai in ya rena ka sai maka taƙiyya mala ya ce wa tuhinu hujjata kulli muragin mala ya ce wa tuhina hujjata kulla murawigin duk wani wanda zai zo yana ɓaɓatu to za a raunata wannan hujjan shi wa muhadi'in da wanda zai zo ta taƙiya yana ha'intan al'umma minhum daga cikin 'yan shi'a fi tanassul min shu'umi hazil aqida wanda yake ƙoƙarin karewa ya zame silale daga ita wannan mugunyar addu'a ce mu wallahi mu mun yadda da alkur'ani sharri ake mana kage ake mana fi zahir amma a zahiri zai maka wannan amma zuciyar shi ta yadda wannan yana maka taqiya ne dan ya mai da kai shashasha malai ce ma qama bihin nuri at-tabarsi an samu wani malamin su mai suna nuri at-tabarsi ahadu kibari ulama'ihim ɗaya daga cikin hamshakan malamansu ne al-mutaakhirina wanda ya zo daga baya-baya al-halik wanda ya muce ya mutu fi sanatin a shekara ta 1320 kun gano wannan da kyau ku ku tsaya bari mu karanta tarihin nuri at-tabarsi ku ji wane ne shi malai ce huwa hussein bin muhammad taqiyuddin an-nuri at-tabarsi qala anhu aga bazrak at-tahrani malai yace imamun liman ne imamu a immatul hadis duk wani limami daga cikin limaman shi'a da ke kurin ruwaito hadisi to ga limamin shi war rijal da duk wani wanda yake cika bakin ya san mazajen shi'a to tabar su ne mai gidan shi fil a asaril mutaakhira musamman a waɗannan zamunna na ƙarshe ƙarshe wa min a'zami ulama'i shi'a kuma yana daga cikin babba daga cikin manya-manyan malaman shi'a wa kibarun rijalil islam wai yana daga cikin manya-manyan mazajen musulunci fil hadal karni a wannan karnin wa kana ayatun min ayatillah suka ce kai aya ce daga cikin ayoyin Allah al'ajiba abun ma mai ban mamaki kamunat fihi mawahibun ghariba wanda aka ɓoye abubuwa masu ban mamaki da ba kasafai ake gani ba a cikin shi ma'ana mutum ne mai zuwa da ban mamaki malin ya ce wa malakat sharifa kuma yana da ƙwarewa maɗaukakiya a halattu li'an yu'idda fi ɗali'atin min ulama'i shi'a wanda an kintsa shi ne saboda ya zo ya bayyana cikin malaman shi'a da abubuwan da zai ƙayatar ya birge ba da mamaki aiko ya ba da mamakin za ku zo ku ji mamakin da ya bayar ina fatan mun gano wannan da kyau Malam ya ce taraka shekuna a tsarin hama yake cewa malaminsu na shi'a wa tabarsi ya bar abubuwa masu mahimmanci kallama ra'ad ainihin zamanin naziraha ka ai zai wahala zamani a ce ya taɓa ganin irin wannan gaskiya ne ba taɓa gani ba fi husnin nazmi wajen kyakkyawan tsari wa jauda da kuma inganta abin a talib wanda ya rubutu yawan sha'awa wa kafa biha karamatun lahu ai waɗannan rubutun sun isa samu mai daraja mala ya ce an samu wannan littafi ne a naqaba'il bashar juz'i na biyu shafi na 444 544 shafi na 500 shafi na 549 jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan an mai yabo ne babban malamin su ne bari ku ji ban mamakin da ya bayar inda ma allafa kitaban dakhman yayin da ya rubuta wani wawa keken littafi babba fi isbati da'awa ta arifin ƙur'ani yana mai tabbatar da da'awan 'yan shi'a na cewa alƙur'ani fa an canza shi alƙur'ani ba shi ne littafin ubangijin ubangize ɗin nan ba inda rafida amma a wajen aƙidinsu na shi'a sammahu ya sanya ma littafin suna faslul khitab في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب فصل الخطاب بياني دلا دلا في إثبات وندكي تبتر دع تحريف كتابي تنزل التاب ننا رب الأرباب Ubangijin Ubangizai, wani littafi ne na Ubangijin Ubangizai, wayan canza shi, littafi ya rubuta musamman akan haka. don ɗan shan ya fara maka wani jilla ga fara kuma mutane wuce ina fatan mun gano wannan da kyau kai ka sabon da ake ne an ga maka harka ce ta zanga zanga ko ka harka ce ta karatu kai ka taba ganin fasulul kitab ka san tabarsi ka san wane ne shi ka san jinjina da aka mai ka taba ganin usulul kafi ka taba karantawa ka san abin da ke ciki ina fatan mun gano wannan da kyau karo zai na maka barazana in ibace ibace ne da tsalla kan titi wannan to ku ba shi waje ya iya mala ya ce saddarahu bi thalathi maqama muqaddimat Malam ya kawo salasu muƙaddimat muƙaddima ɗai-ɗai har guda uku. Ya babani, ya taɓa'uha babani, sai biyo su da babubuka guda biyu. Ina fata mun gano wannan da kyau. Al'awwal, na farko fil adillati ala tahrifil Qur'ani bi za'amihi, wai dalilai ne za a kwararo waɗanda ke tabbatar da cewa wai alkur'ani an canza sai mala ya ce amma a riyawan shi. والثاني نبي في الرد على القائلين بصحة القرآن من الأمة كما يا كفاني دنيا ميدا مرتني dangane da duk musulmin da ke cewa alkur'ani ingantaccen littafi ne wanda hadari bai taba kaiwa zuwa gare shi ba wai yana mai raddi jama'a mun gano wannan da ke ko jama'a shi ba musulunci bane kun ji ba su yadda da Allah ba suna ce mai bada'u suna jahiltar da Allah ba su yadda da alkur'ani ba ina fatan mun gano wannan da kyau in ka tawa sai ce ai Allah sun da ya saukar da inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wai a lokacin ya tsare shi ne amma bai san bayan rasuwan annabi za a canza ba da zai saukar da wani wahayi da kaga ya canza domin mun gano jama'a kuna gano wannan da kyau ko in ka kawo masa aya Allah ya basa abai sai ce da ne kafin ya gano kafin ya gano za su canza sai ya yabe su amma daga baya da ilimi ya zo ne za su canza to ai ya fasa yabon ba dawo kenan sai ka ce to ina ne fa sai ba a gaya maka yan sai an kamo yatsanka an dankwala maka wajen in ba dangwala ba to kai watsi da duk wanda yake kokari dangwala maka kafirci Allah ya kiyaye mala yace wa qad awda at-tabarsi fi kitabihi hadha alaf riwayat hakika tabarsi ya kawo ruwayoyi dubunne addalati ala tahrif al-qur'ani bi za'mihim wanda wai waɗannan ruwayoyi suna tabbatar da cewa shi fa alqur'anin nan ya tsinci kanshi a cikin hadari an canza shi haisu aurada fil faslain al akhiraini ta yanda ya kawo fasali na karshe karshe faqad min al babil awwal tun daga babi na farko al mukawwan min ithna ashara faslan wanda shi babin farko yana da akalla babubbuka fasali fasali fasali har goma sha biyu wanda a cikin babin farko kadai ya kawo bayanai daga malaman shi'a wai hadisansu da abubuwansu wanda ke tabbatar da canza alkur'ani har ruwaye 1,602 a cikin fasali guda 12 a babin farko e adadin limaman kenan ko guda 12 ba kowane limami ɗaya ya yi fasali ɗaya kenan sannan sun faɗa da sai 1,602 riwaya haza gairu ma auradahu fil fusulul ukhra banda fa abin da ya kawo sauran fasallan min hazal bab na wannan ma babin mala ya ce wal muqaddimati thalath kuma banda ma maganganun da ya kawo a cikin muqaddima guda uku wal babu thani banda wanda ya kawo babi na biyu wannan wani bangare ne na babin farko fa sai da ya kawo maganganu haka yan sai wani kawai sai zo sai ce maka mu mun yarda da alqur'ani mu mu taba cewa ba mu yarda da alqur'ani ba a kawo mana inda aka ce in ka ce fasalul kitab sai ya ce gullat sai ka ce kai ne gullatin ai tabar sun ne gullatu ka ji abin da malamai suka faɗi kai waye kai a cikin duniyar shi'a tukuna ina fatan mun gano wannan da kyau kawai dan kaje ka shiga saboda mutu'a za ga mutane wai wai magana karatu ake ka je ka karanta fasul khitab ka je ka tambayi malaman ku menene ake nufi da fasul khitab fi tahrifi ithbat tahrif kitab rabbil arbab sai su gaya maka sai su gaya maka wani littafin maguzanci ne Allah ya kiyaye wa qala mu'taziran an qillati ma jama'ahu wai ma da ya zo sai yana ba da hanzari irin yana kuka ce ma ɗan abin da muka tattara a littafin nan ya yi kaɗan ƙwarai ina ba ta mun gano wannan da kyau ya ce wani hannun na zukuru min ha ma yusaddiqu bihi ya ce ga mu yanzu za mu bayyana abin da za a tantance gaskiya da shi da'awahum wanda yake tabbatar da da'awansu ma qillati bi za'atin tare dan hajan da aka zuba ciki dan kaɗan ne waje kawo dalilan da ke tabbatar da cewa alkur'ani fa canzazzan littafi ne ko shi ne ke fada uziri jama'a dan abin da aka kawo muku kaɗan ne ashe abin da ma bai kawo shi yafi yawa kenan ina fatan mun gano wannan da kyau wa qala muwaththiqan hadhihi riwayat da yazo yake sai tabbatar da duk wani ruwa da ke tabbatar da yan shi'a suna da aqidan cewa alkur'ani ba daidai yake ba sai ya ce wa alam ka sani anna tilkal akhbar waɗannan labarai da ya kawo a cikin littafi wai cewa alkur'ani daga imaman shi'a sun tabbatar da cewa wai alkur'anin ya samu kanshi a cikin haɗarin canzawa da birkiɗawa da ragiya da ƙari manqulatun min alkutubil mu'tabara yace ya ɗibo su ne daga cikin littattafai waɗanda suke tabbatattu da yan shi'a suka yarda da su allati alaiha mu'awwal ashabina wanda su ne makoman dukkanin malaman shi'a nan suke ɗibo aƙidar nan suke ba da fatawa nan ne iliminsu gaba ɗaya ƙare fi ithbatil ahkamin shar'iyya littattafan da su ake dogara wajen tabbatar da hukunce-hukuncen shari'a wal atharin nabawiyya da kuma athare waɗanda suka zo daga annabi yana sai tabbatar maka kai abin da fa aka yi cib da cib ne duk ulama'u shi'a wannan shine addinin shine aqidan sa haka suka tabbata wannan bayani wale ce kan tafasul khitab a shafi na 249 wa qad qarrara tabarsi fi kitabihi haza fi bahsin mustafidin mala yace hakika tabarsi ya tabbatar a cikin wannan littafi nashi a wani bincike da ya kawo wanda yake kwararo bayanai kuma yana cewa wannan duk malaman shi amma suna sane da shi wata tabbu'in da kikin li'aƙawali ulama'ihim da irin bin keke da keke da ya biye ma maganganun malamansu mudi'iman bahathu bin naqulil muwattaqa ya cika wannan bincike nashi mudi'iman bahathu bin naqulil muwattaqa da abin da ya kawo wanda ke tabbatar da binciken nashi daidai ne annal qawli bi tarifil qur'an wai da ke tabbatar da cewa su fa yan shi'a sun yarda da cewa alqur'anin nan ba shine wanda aka saukar mu annabi ba shi wannan alqur'anin canzazze ne wa tagayyirihi cewa alqur'anin an canza shi wa atiqadin naqsihi kuma sun kudurce sun yarda da cewa alqur'anin ya samu na ƙasa wa tabdili kuma an zo da musanyen shi ne hiya aqidatun ajillatin mala ya ce wannan ita ƙida ce dangane da dukkanin ulama'ihim na malaman shi'a wa muhakkikihim da hamshakan malamansu masu taƙiƙi alladhina hum qudwatuhum fid din wanda su ne abun koyinsa addini wa muhallil thiqati minhum fihi kuma su suke amincewa da su dangane dukkanin wani bayanai da ya zo dangane da wannan addinin nasu na shi'a to duk malaman sun gamsu sun yadda sun amince da wannan to zai zo kuma zai raddi ga 'yan tsirarin malaman shi'a da wai ba su yadda da alkur'ani an canza shi ba malam ya ce wa ƙala ba da an sarda hashadan ha'ilan min asma'i ulama'ihim bayan da malamin ya koro sunayen malamai tagugu masu tarin yawa waɗanda suka tabbatar alƙa'ili na bitarib wanda suka yi alkur'ani an canza shi istagharaqat khamsa safahatin min kitabihi sun cika falle biyar sunan malaman ne kawai ajere ajere ajere shakwa ne imam wani wana wani wana wani shi ma ya ce sai da ya cika falle falle falle biyar duk sun yadda da haka wannan bayani karanta littafin fasul khitab fi isbat at-tahrif kitab rabbil arbab shafi na 249 Mala ya ce wa min jami'i ma zakarna in ka lura da duk waɗannan abubuwan da muka ambata wa naƙalna muka ciro maka bita tabbu'in kasirin tare da cewa ma binciken ma ba a gama ba abin da yake sai nuna maka da an ƙarasa binciken ai da sunayen ma da bayanin ya fi haka kun gano wannan da ke ku yumkinu da'awar shuhuratil azima za mu iya cika baki mai bayani babban bayani mu ce bainal mutaqaddimina tun daga kan waɗanda suka gabata wani hisarul mukhalifina fihim in banda ƴan taƙaitattu waɗanda suka saba masu daga cikin ƴan baya ba wanda ya saba ma wannan aqidan sai kawo ashkhasun muayyanina ya'ati dhikruhum wasu ƴan mutane wanda zai zo ya ambata su ƴan kaɗan anan su ne kadai ba taɓa jin sun faɗi cewa alkur'ani an canza ba wannan bayanin ya faɗe shi a fasolin khitab shafi na 25 zuwa shafi na 30 jama'a mun gano wannan kyau ku duk wanda ya ma musu ka ce zo da fasolin khitab din nasu ya ansu ya zo a nuna mashi mara anna haula mala yace summa zakara anna haula al mukhalifina sai ambaci cewa waɗanda ba su zo suka ambaci cewa alqur'ani an canza ba daga cikin malaman shi'a hum as-sudduq shine sadduq kun gane shi muna yawan ambatan shi ko wal murtada wa shekhu ta'ifatu tusi kun ga waɗannan su ne kaɗai ba su faɗi ba su nawa su hudu su hu ƙale ce walam mi'urab min alqudama'i muwafiqun lahum cikin waɗanda suka gabata cikin malaman shi ba wanda ya mara masa baya waɗannan malaman baya baya ne da suka ga ka tobaran da na gaban su suka yi to su a littafinsu ba su faɗi cewa an canza alkur'ani ba sai suka yi shiru shi ne ɗabaris ya kawo su yana son ya masa raddi ya ce ba su da magabata ba su dogara akan komi ba don me suka faɗi wannan maganar wa zakara ya kai ga ya ambaci mun gano wannan da kyau ko annahu tabi'ahu tabarsi sahibu kitabin majma'il bayan sai ce akwai wani malami shi ma tabarsi tabarsi mai littafin majma'ul bayan shi ma ya biye masa akan wannan magana wa qala yace wa ila tabaqatihi lam yu'raf al khilaf sarihan illa min ha'ula'i al mashayikh al arba'a yace ba wani wanda aka taba sani cikin malamai da suka gabata na da da na yanzu cikin malaman shi'a waɗanda ba su magana sun yadda da cewa alkur'ani an canza ba in ba waɗannan malamai kwaya hudu ba ku gano wannan da ke ku amma duk malaman shi'a sun yadda da wannan to za ka zo ka ji su ma ba wai ba su yadda ba ne a sun yadda sun samu kansu a wani hali ne shi da kanshi zai faɗi sai dai zan iya ce muku abin da yake nufi wai taƙiya suka yi kun gano wannan da ke ku saboda sun shiga kansu a wani yanayi sai suka yi taƙiya amma su ma sun yadda wannan bayani kan tafasul kitab shafi na 34 thumma tazara ba'da zalika bayan yayi musu shagube sai komo ya ba su hanzari an ba'd haula'il ulama fi adami qaulihim bi tarifil qur'an dangane da wasu daga cikin malaman da basu ba da fatawa da cewa sun yadda da cewa alqur'ani an canza ba bi anna alladhi hamalahum ala zalika wai ba abin da yasa suke wannan sai at-taqiyya wai taqiyya ce wa mudaratun lil mukhalifina da kuma irin yadda ahlus sunna sai kewaye su su ne mukhalifina sun rasa yadda za su yi suna cikin tarko su sake su ce an canza alkur'ani su haɗu da matsala mabiya su watsi to ba yadda za a yi sai su rika faɗin an canza an canza in sun gama yau dare mutane daga ƙarshe sa fito fili su faɗi gaskiya ya ce ta ƙiya ce fahimci wannan maganar dukkanin malaman shi'a na da da na yanzu ba su yi da alkur'ani ba duk wanda ma ya ce maka ai su sun yadda tabarsi ya ce me yake yi ta kiya ce shikenan ai duk mutumin da ya zama munafiki ba yanda za a yi gaya maka magana ka yadda ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu qala mu'taziran an tusi amma awradahu fi kitabihi sai zo yana kokarin ba tusi uzuri cikin bayanin da ya cikin littafin shi mai suna at-tibyan min alƙauli bi adami taharif shi wancan malamin shi a tosi ya ce gaskiya a daina ba da fatawan cewa alkur'ani an canza shi gaskiya a bari ba daidai ba ne thumma la yakhfa ala almuta'ammil fi kitab at-tibyan yake cewa ai ba wani abin da zai boye ga duk wanda ya lura da littafin at-tibyan anna tariqatahu fihi ala nihayati mudarat cewa kun ga hanyar da ya bi dangane da abin da za a iya faɗi a kan shi ai ya samu kanshi ne a irin wata kewayo malice wal muma shati ma al mukhalifina yana son ya tafi tare da waɗanda sun saba ma kidan shi'a ne yana so ya rika masa taqiya kun gano wannan da kyau ko ai ba a cikin hayyacin shi ya faɗi ba yana cikin bala'i ne ahlus sunna sun kewaye shi wannan fatawan ba zai yi rubuta ba shi yasa ya rubuta abin da yake sabanin abin da muka sani ne saboda a can garin da yake ahlus sunna sun yawa dan ayi anko da shi a tafi daga nan ya wawura abin da zai wawura cikinsu wa huwa bi makanin min al-gharaba kuma yana bakon waje ne laulan mai kun ala wajihin mumashatin da bai tsaya a irin wannan anko da su ba ma'ana mumashati shine tafiya tare kun gano wannan dake ku wacin da yana tare da su to bayan da ya iya dole ya dan karkai kai kai ce dan faɗa kaza ina fatan mun gano wannan da kyau domin su suna da aqida in kana zaune a garin da ahlus sunna ne zalla ba dan shi'a ko dai ba malaman shi'a sai abu na addini ya rikice maka kana son kai tambaya sai suka ce je ka tambaye malamin ahlus sunna duk abin da ya gaya maka to kai sabanin shi kenan kana son ka gane Allah nawa ne in ka je malamin ahlus sunna ya ce maka ɗaya ne to su a mazhabin shi Allah ba ɗaya bane wannan bayani karanta littafin fasulul khitab shafi na 34 anan suka faɗa haka wa bi misli zalika Malam ya ce a irin wannan ne almahafi taujihi ƙaunar tabarsi faƙala ba da an zakara ƙaunahu. Malaman guda biyu, kusan sunansa da ɗaya, kun gano wannan da kyau ku? Bayan ya kawo magana shi, kasan ɗaya bai yadda an canza alkur'ani ba ɗaya ya yadda. To yana mai raddi ne yana son ya nuna muku kai ba ku fahimci fa abin da yake nufi ba. Sai ya ce, lakinnahu ita mada fi suratin nisa. ya dogara ne a cikin suratin nisa ala akhbarin tadammanatu nuqsan kalimati kun gano wannan da kyau ku wajen wai an cire kalman ila ajilin musamma fi ayatul muta'a kun gano wannan za mu zo mu karanta wannan sosai ku ji bayanin da yake nufi kasan sotin nisa ta yi bayani akan muta'a ku amma muta'a na me na saki kun gano wannan da kyau ku an yi bayani akan muta'an me aikin haji sai suka ce a wai muta'an mata ne in aka zo ita ita ce ila ajilin musamman ba to amma su mutu'awun da suke na zinace zinacen su mutum zai bada kuɗi ne ya dan yi daduro na yan kwanaki sai ya kama hanya ya tsere amma lokaci ya kure za mu tsaya anan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo ku ji gamsassun bayanai da zai zo daga bakin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum